أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسكروا منا فإنا نسكر منكم كما تسكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقول الله سبحانه وتعالى da ya kama wannan rana ta juma'a wanda ta yi daidai da ranar bakwai ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan hudu 2022 sha Allah har yanzu muna cikin suratul hudin Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yasna'ul fulka shikenan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi nuhu cewa mutanenka nutsar da su za a yi kuma ya ce ka aikata jirgin ruwa bisa ga yanda za mu nuna maka muna kallo da kuma wahayinmu da za mu yi maka sai waya na ulfulka sai annabi nuhu ya kama aikin sassaƙan jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi ko yaushe wasu jama'a daga cikin manyan kafaran mutanensa idan suka shuɗe shi suka ga yana ta sassaƙan itatuwa yana aikin jirgi sakiru minhu sai su rinka masa izgili suna masa ba'a sai su ce yawwa subhanallah ka zama masassaƙi ba ka zama kafinta ba ai ya fi maka akan maganar da awon annabta ƙala sai ya ce musu in taskaru minna in kuna mana ba'a ne yau fa inna naskaru minkum mu ma akwai ranar da za ta zo mu ma za mu yi muku ba'a kama taskaru kamar yadda kuke ba'a wa mutane to duk wanda yake ba'a akan izgili to Allah subhanahu wata'ala sai ya makkana mu wanda kake ba'an nan wata rana shi ma ya zo yi dariyanka kamar yadda ka yi ba'a gare shi shi ne yake cewa yadda kuka yi mana ba'a kuke mana izgili kuna dariyanmu akwai ranar da ta juyo mu ma mu yi dariyanku wato ranar da Allah subhanahu wata'ala zai sa ruwa ya sha kanku kuna neman taimako ba hali nan فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم kuna ganin kaman aikin jirgin ruwan nan kaskasci ne a wurin mu da yake ku jahilai ne ba ku san abin da yasa ake sassaƙa shi ba duk lokacin zuwa san me zai faru ba su dai kawai sun ga yana sassaƙan jirgin ruwa ba su san me zai faru ba suna ganin ma jirgin ruwan ya za a yi ma wani irin ruwa ne za a sa ta a ciki domin a wannan lokacin fa da ake magana babu wani su kogin atlantika su kogin mediterranean su kogin duk ba wa'annan ai sai da aka ruwan dufana ne da aka ce ruwan ya janye Allah ya ce janye shine da ya janye ya bar ƙasa ta kullo ta wasu bangarori wasu wurin kuma ya ci gaba da kwanciya shine aka samu wa'annan koguna ne da wuri ne kwance kawai suna ganin yan kogunan da suka sani bayan da za a ce wannan jirgi ma ya shiga cikin sa to shikenan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sawfa ta'lamun da sannu za ku san man ya ce azabun wanda azaba za ta zo masa yuhuzihi azaban na ta kaskasta shi kamar da kuke ganin ma kamar a kaskace muke ko ne ko za ku zama kaskaskantu waya hilla alaihi azabun muqim azaba wanda yake madawwami matabbaci ya sauka akan wannan mutumin ku kenan nan حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل نعم Allah subhanahu wataala ya ce hatta idza jaa amruna har lokacin da al'amarin mu yazo na halakar da su wa farat tanuru gindin wajen wato wobin wajen gasa biredi ko wajen tuyan masa cikin wuta ya balle da ruwa wanda dama alaman da aka cewa annabi nuhu kenan in ya gani alaman cewa halakan ya zo kenan kulna sai muka cewa annabi nuhu ihimil fiha min kulli zawjayn ithnayn ka dauki duk daga cikin dukkan wato abubuwa guda biyu wato jinsi daya ka dauki wato guda biyu wato in ka dauki namijin wannan jinsi ka dauki matan wannan jinsi in ka dauki namijin wannan jinsi ka dauki matan wannan jinsi wa ahlaka kuma ka ɗebi iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawlu sai dai wanda a cikin iyalan naka shi ma ya kasgare ya kangare ya zama kafiri to shi ma halaka ta tabbata a kansa kenan ban da shi wa man amana ka kuma ɗebi sauran duk waɗanda suka yi imani da kai wa ma amana ma'ahu illa qalilun babu wanda suka yi imani da annabi nuhu sai mutane ɗan kaɗan aka ce wato sai ya ce wa Allah subhanahu wata'ala to yaya zan yi iya ɗiban mutane iya ɗiban dabbobin nan da dangogin abubuwan nan gabaki ɗaya a cikin wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ya koro masa dukkan ya tattara masa dukkan nau'o'in dabbobi a gindin jirgin ruwan suka rogo suka taru a gurin shikenan ya rinka sa hannunsa na dama in ya ɗauka sa hannunsa na dama ya ɗauko namiji yana sa hannunsa na hagu sai ya ɗauko mace haka ya ta ɗiban irin wa'annan dabbobi iri-iri ya ta sakawa a ciki sannan sai ya buɗe ya sa kuma musulmin da suka bi shi suka shiga cikin jirgin an ce kwata-kwatansu mutum tamanin ne suka shiga cikin jirgin maza da mata wasu ce maza arba'in mata arba'in to shikenan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi nuhu daga daga jirgi ya ka gama ɗiban na ƙarshe shikenan sai ka kama tura jirgin ruwa tukin jirgin ruwa shikenan mutane kafin su cika ma dabbobi su gama cika ruwa ya fara ya fara malalewa yana kama har wajen kafa shikenan suka tattaro a ciki shikenan fa ruwa yayi ambaliya jirgi ya daga sama ruwa ya ta cin mutane to an kawo kissosi da dama wanda ya shafi wannan wanda zai tsawo yanzu in mun ce za mu yi su anan a taƙaice dai wannan shine dalilin tsiran dukkan sauran halittu wayanda suka tsira na وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرصاها إن ربي لغفور رحيم وقال يتي اركبوا فيها كهوتك جلجي بسم الله مجراها ومرصاها واتو قداننتا da inda za ta je ta tsaya duka da sunan Allah ne subhanahu wataala kowa ya hau da sunan Allah yasa duk abin da zaka hau in zaka hau shi da sunan Allah to insha Allah ba za ka ga abin takeici ba in zaka shiga gidanka ka shiga da sunan Allah in zaka fita ka fita da sunan Allah in zaka bude dakin ka ka bude da sunan Allah in zaka rufe ka rufe da sunan Allah an ce in ka rufe dakin ka da sunan Allah iblis zai shiga dakin ba saboda ka riga ka rufe ko abinci ne in za ka buɗe ka buɗe da sunan Allah in za ka rufe ka rufe da sunan Allah iblis ba zai sa maka guba a ciki ba kuma Allah zai masa albarka komai ana son mutum in zai yi ya yi da sunan Allah da za mu lizinci yin komai da sunan Allah zai yi wuya mu rinka samun damuwoyi a cikin lafiyar jikinmu da cikin halayenmu inna rabbi sani dai ubangiji na laga hurun wallahi mai gafara ne rahimun mai jin kai na'am وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في مأزل ونادى نوح ابنه وكان في مأذل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين na'am wai ta jirgin sai jirgin ta ci gaba da gudana da su fi maujin a cikin kumfan ruwa kal jibali yanda kasanduwar wadi jirgi ruwa na ta toroko yana yana bori yanda kasan dutse yato yato zo ya fadi to zo ya fadi yanda dai in ka je tekun Lagos kake ganin yana yi din nan haka yake koma sama da haka sai annabi nuhu ya ga ɗansa yana fama wanada nuhun ibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa saboda tausayi duk yanda aka yi mutum in dai ɗanka ne za ka je hantanka ta kaɗa in ka ga wani bala'i zai same shi to duk da dai bai yi imani ba ga halaka ta zo masa sai annabi nuhu ya ce masa ya bunayya ya ɗana irkab ma'ana ba wai ya masa son kai ba ne ya ƙi ɗiban kafirai zai ɗebe shi sai masa ya ɗana ka yi imani ka musulunta yanzu kana musulunta sai in jawo ka ka hau mu tafi tare da kai wala takun karka kasance ma alkafirina tare da kafirai ka halaka na قال سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين to ayanda ruwaya ta nuna shi annabi nuhu ba wai ba wai kan'ana ne kadai ɗansa ba yana da mata ba ita ma ba uwar kan'ana ne kawai matarsa ba yana da mata shi yasa aka ce wa halaka ya ɗebi iyalinsa illa man sabaqa alaihi alqawl sai dai cikin iyalan nasa wanda zancen wanda hukuncin Allah na halaka ya gare riga ya gare shi don haka wasu ruwayoyi sun nuna akwai ‘ya'yansa da suka shiga cikin jirgin amma fa a lokacin ba a yafi su samu da hamu da yafi su ba a yanda ruwayan ta nuna akwai dai wasu ‘ya'yan kuma akwai wasu matan shi wannan ɗan dalilin uwansa ya halaka ko kuma sun haɗa kai ne sun halaka gaba ɗaya mafi yanci shi yasa in ka ga ɗaya halaka to daga kure kunnen uwansa ne galibi in ba kalilan ne kawai za ka samu ba haka ba shi yasa ake son mutum ya zaɓa wa ‘ya'yansa uwa ta gari din ya san uwa ce wanda za ta zama mai taurin kunne ba mai biyayya gare shi ba tun da wuri gara ma kar ya aure ta saboda kar su zo ‘ya'yansa duk za su fanɗare mafi yawancin wanda tarbiyyarsa ta koma ƙarƙashin mace ba su cika zama masu tarbiyya na gari ba don ita mace ɗabi'anta son banza da shagwabantar da yaro shi zai hana ta tsaya ta ga cewa ya gyaru ya zama na gari shi yasa za a ga namiji yana fama da da uwan yara wanda ka tarbiyyar da zai musu ita shi zai yi ne na gyara ita kuma nata kawai na a'a a basu ne su saka su sakata su wala da wannan da shi da uwarsa duk sun halaka uwarsa ta riga ta lalata shi sai ya ce masa sai ya ce a'a sa'awi ila jabalin ni ba zan musulunta ba zan je wajen wancan dogon dutse ya ni shi zai kare ni min alma'i daga ruwa ba za mu shiga jirgin tare da kai ba qala sai annabi nuhu yace kayya ta wurin kunne la asma yawm min amrillah a yau ba wani abin da zai kare mutum daga wannan al'amarin Allah na halaka in dai ba jirgin ne ya shiga ba don haka maganar cewa zuwa wani dutse duk ba dutsen da zai tsira illa man rahima sai fa in Allah ya ji kan wanda ban sani ba to wannan kuma wa hala bainahuma al-mawju yana cikin wannan maganan da yake dama Allah ya riga ya fushi da shi kawai sai raƙumin ruwa ya zo ya bori ya shiga tsakanin annabi Nuhu da Kan'ana wa kana min al-mughraqina sai Kan'ana ya kasance yana cikin wa'inda aka nutsar shi Kan'ana misali ne ga dukkan ɗa wanda bai bi ubansa ba kuma ga dukkan ɗa wanda bai zama yayi halin gari irin na iyayensa ba kar mutum ya rinka faɗin rai ya ce ai ni dan wane ne dan wane ne in baka yi halin wane ba ba za ka tsira ba kamar yanda matar su annabi nuhu din da matan sauran annabawan da matan suka halaka suke misali ga matar mutumin kirki in ba ta yi halin mutumin kirkin nan ba ba za ta samu haɗuwa da shi a a lahira su shiga aljanna tare ba kuma kamar da aka yi misali da matar mutumin banza wanda ita kuma ta zama mutumiyar kirki kamar matar fir'auna da ba ta yi halin fir'auna ba ita Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe ta ya tsayar da ita na'am وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيد الماء ويا سماء أقلئي وغيد الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين shi kenan wakilar to daga nan jirgi ta tafiya a ruwa wasu sun ji kamar za su ɗauka kamar an yi abu ne na ɗan kwanaki to abu ne wanda aka yi shi na tsawon watanni kamar watanni shida aka ce aka yi ana wannan yanayi ɗin jirgi na ta yawo kawai a kan ruwa da wannan halittu ruwa kuma na ta tangal-tangal a duniya ya cika ko ina ba wani wurin da ba ruwa ba ne a duniya haka Allah ya mai da wurin sai da aka yi watanni shida sannan daga nan Allah ya kora jirgin ruwan ta je ta samu wani dutse da ake ce masa judi shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wakila aka ce ya arzubla ima aki ya ƙasa tsotsa ruwanki in ruwa ne na ikon Allah kawai kamar abu ne za ka iya tara shi kuma lokaci ɗaya ya ƙone ya zama kamar babu shi wa ya sama'u ya ke sama akali'i da na zubar da ruwa domin kamar yadda muka gaya muku bayan da wannan alama ta fara bayyana duk gindin kaskon da ake tuyan masa ko ake yin biredi wurin da ake ganin wuta ganga-ganga sai a ga kawai ya fashe ruwa na ta bulbulowa ta aka san wannan ruwa ruwa ne na bala'i dama Allah ce annabi nuhu wannan shine alama to daga nan sai ruwa ya ta bulbula sai ƙasa kuma ta zama kamar rariya ko ina kawai kana zaune a gidanka sai ka ga ruwa ya bulbulo wasa wasa wasa sai ga ruwa kawai yana ko ina yana zama rami ko ina yana zama rami a cikin gidanka sai ga ruwa na ta fita kawai yana ta fita to a hakan ba a tsaya a haka ba sai sama ta hada hadari kuma bakin hadari sai aka barke da ruwa to ga ruwa na ta bulbulowa da ƙasa ga ruwa na ta saukowa daga sama to shine anan Allah subhanahu wataala ya ce ya arbubla ima'aki ya ce ƙasa tsotsar ruwanki duk ramukan nan da suka taɓa ugo da ruwa suka daina kuma ya ta jan ya ta tsotsewa wa ya sama wa aqli'i sai kuma sama da na zubar da ruwa sai aka dauke a ruwan ruwan hadari din aka dauke shi cak Allah fa in ya ga dama ne kawai mutum zai shegantaka domin yanzu saman nan da muke gani za a ga za a ga ayi ruwa har hankalin mutane ya tashi kuma sai ga tak an dauke ruwan kuma ba za ka ina ina aka tafi da sauran ruwan ikon Allah ne kawai Allah ne yake ruwansa ba wai hadarin ne yake ruwan ba ikon Allah kun faye kunan Allah shi ke kawo ruwan kuma kun faye kunan Allah shi ke ɗauke ruwan. Wagilar ma'u shi ke na aka ƙaƙƙafar da ruwa kuma wa ƙudiyar al'amuru an gama hukunci. A wannan lokaci shekara shidan tun da ka san mutanen wancan lokacin ba irin mutane yanzu ba ne. Mutane ne dogaye kaman kaman bishiyan da biyu manya-manya faɗaɗa ba wai ‘yan ƙananun mutane ba ne. To sun gama ruɓewa ƙasa ta tattonu tana ta juyawa ta mammai da su cikinta an daɗe su sun koma cikin taɓo sun zama babu ma sauran magana a ce ko warin wani ɗan adam ko menene komai ya riga ya yi lebul ƙasa ta dam ta zama ƙasa kawai abinta babu kowa a kanta wasta wat alal judi sai jirgin ruwan ta tsaya akan dutsen judi wakila sai aka ce bu'udan halaka ya tabbata na har abada للقوم ga mutane azzalimina waɗanda suka zalunci kansu nan ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نعم ونادى نوح ربه سأل النبي نوح ya kira Ubangijinsa kansa ya ɗaure, Allah ya ce zai tsarar da iyalansa, kuma gashi da matarsa ɗaya da ɗansa ɗaya sun halaka. Faƙala sai ce rabbiya Ubangiji inna ni ɗana kan ana min ahali, gashi kuma yana cikin iyalaina. kuma ka ce za ka tserar da su wa inna wa'adaka alhaqu ga kuma alƙawarin ka gaskiya ne mun na san baka saba alƙawari wa anta hakamul hakimina amma kai ne mafi sanin masu sani mafi adalcin masu adalci ban san yanda akai haka ya kasance ba na'am قال نوح إنه وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين Ƙala sai Ubangiji ya ce, Ya Nuhu, ya kai Nuhu, innahu laisa min ahalika wannan ba iyalinka ba ne, da muka ce da iyalanka, to daga nan ne za a fahimci cewa akwai magana ta balaga ta hikima. Akwai zahiri a cikin magana akwai abin da ake ce masa majazi ko baɗini a cikin magana, ba kamar yadda wasu masu jahilci suke ɗaukar kawai duk inda aga lafazi dole ya ba da asalin ma'anansa na zahiri ba inda haka ne da cewa an ce iyalansa to da nu da shi ma kan'an yana cikin iyalansa sai Allah ya ce a'a ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahlika wannan da ba cikin iyalanka yake ba innahu amalun ghairu salihin wasu kace an gargade shi ne wannan tambaya da kai tambaya ne wanda bata dace da kamanka ba annabin Allah ka rinka tambayan cewa wai an faɗa yi abin da kake ganin kaman ba haka ba na'am wasu suka ce a'a ma'ana shi ba tsarkakekke bane shi ba tsarkakekke bane balle ya zama iyalinka iyalan annabawa tsarkaka ne shi kuma wannan ba tsarkakekke bane wasu malamai suka ce kusan ma dukan malamai suna tsaka wannan cewa ai tun da ya yanke alaƙar imani tsakaninsa da babansa to wannan yana nuna shi ba ba ai musulmi almuslimu akhul muslim shi kuma wannan ba musulmi bane dan haka babu maganan dangantaka wannan ma shi yasa ba gado tsakanin musulmi da kafiri duk wani alaka na irin wannan babu tsakanin musulmi da kafiri to tunda shi kafiri ne ai ba iyalinka bane fala tasalni karka tambaye ni ma laysa laka bihi ilmun abin da ba ka da ilimi a kansa ni na san abin da nake nufi da abin da na gaya maka inni a'izuka ni ina gargadinka an takuna kar ka kasance minal jahilina daga cikin waɗanda ba su san kan al'amura ba su rinka tambaya wanda ba ta kan hanya na'am قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين wannan Allah na nuna bashariya ta annabawa duk da annabawa annabawa ne amma su ma ƴan adam ne irin abin da yake faruwa ga mutane yana faruwa gare su don haka ba dole ne komai da komai ya zama su ma daga an yi shi sun fahimci inda aka dosa ba shi yasa dole wani lokaci suke tambaya saboda abin da ya daure musu kai a wayar musu da kai a kansa haka bayan Allah duka zaɓaɓɓu don an ce wani shi zaɓaɓɓen bawan Allah ne ko waliyin Allah ne ko wani salihin bawan Allah ne ba wai za ka zafi dole kawai ya zama maka perfect ba kamar yadda mutane suke nema ka ɗan kuskure ɗan ƙanƙani sai a ce a ya za a yi haka shi ma mutum ne kuma haka Allah ya yi shi yauwa to Allah subhanahu wata'ala shi ne ya kawo mana wannan damu ya zama wato kamar ganarwa gare mu Ƙala sai annabi Nuhu ya ce, Rabbi ya Ubangiji, in ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa bihi ilmu. Ni ina neman tsarin ka in sake maka tambaya irin wannan, tambayan da bana da haƙiƙanin sanin sa. Wai la ta gafirli in baka mun gafara ba da wannan zarbatsiyan da nayi, wata rahamni ka ji kaina ba, a kun sai in kasance min al-khasirina daga cikin waɗanda suka taɗe.
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم
ƙila sai aka ce ya nuhu ya kai annabi nuhu ihbit sauka daga jirgi da kai da mutanenka bisalami ku sauka lafiya Allah ya ce masa ya sauka da lafiya wasu malamai suka ce da gaisuwa su yi gaisuwa kowa ya yi mara a yi wa juna menene ake cewa barka a yi wa juna barka kowa ya gaida kowa an alhamdulillah mun tsira to barkan ma ai ka san bahaushe ai shi komin sa galibi larabci ne ai barakatin din ne barkan mu barkan mu ai albarka to shine aka ce ku sauka da sallama da albarka don haka mafi cikan gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu duk wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to bai rage komai ba a gaisuwa amma ka ce assalamu alaikum kayi gaisuwa in ka ce wa rahmatullahi kayi gaisuwa na biyu kayi shi yasa aka ce assalamu alaikum ka ba da haƙƙin mutane wa rahmatullahi kayi sadaka wa barakatuhu kayi sadaka ta biyu kayi musu sadaka biyu don kayi musu sallama ka nema musu rahaman Allah ka kuma nema musu albarkan Allah to kuma yana da kyau mutum ya rinka faɗan haka wanda a gidansa ne saboda waɗannan abubuwa su bi gidan in ka shigo gidanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ga zama lafiya ga rahabar Allah ga albarka Na'am. Alaika wannan albarka ta sauka gare ka wa ala ummamin mimman ma'aka, ta sauka ga al'umman da suke tare da kai. Wannan addu'a ta Ubangiji shine ya kawo zuriyan Annabi Nuhu kuma suka yadu suka cika duniya. An musu addu'an albarka, an ce Allah ya musu albarka. Wa ummamin wasu al'ummu sanu matti'uhum su kan za mu jiyar da su daɗi wato su ji daɗi albarkan duniya amma ban da lahira. Sun mai masu minna azabun alimun sannan azaba mai raɗaɗi ya shafe su da gare mu in sun koma lahira don sun rayu ba albarka sun rayu da kafirci da fasikanci da shakiyanci to wayannan su ba za su samu albarka wadda za ta kai su lahira ba
تلك من أنباء الغيب نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين نعم to wannan shine ƙarshen abin da ya faru na isar annabi nuhu da ya sauka wa'annan mutane tamanin da ya ɗiba duka albarkan da Allah ya addu'a sai ya zamanto ta shafi shi kansa da zuriyarsa wa'annan tamanin din da ya ɗiba maza da matan sun rayu cikin jin daɗi har suka kai ƙarshen rayuwansu amma Allah ya rufe mahaifansu saboda kar a sake samun wata zuriya kuma don haka shi yasa ake cewa duk wanda ka gani a bayan ƙasa zuriyan annabi adamu ne kuma zuriyan annabi nuhu ne ba wani wanda za gan shi yanzu a bayan ƙasa a ce shi dagantakansa ta kai ta balle kan annabi adamu amma ba ta bi ta kan annabi nuhu ba don da waɗannan guda arba'in ɗin sun rayu sun hayayyafa bayan annabi nuhu da zuriyansu suna nan kuma wanda za a ce wannan jikan annabi adamu ne amma ba jikan annabi nuhu ba to allah bai yi haka ba sai zama duk waɗanda aka aka saukar da su daga jikin jirgin ruwan nan su ba su yi zuriya ba mahaifansu ya an rufe mahaifansu sun dai rayu rayuwa mai kyau a ƙarshen rayuwarsu amma ba su haihu ba daga bayan saukan ne ma wasu malamai mafi yawancin malamai suka tafi akan cewa aka haifi waɗanda suka mamaye duniya shine annabi nuhu ya haifi hamu da samu da yafis ko samu da hamu da yafis kamar yadda ake jiranta su to shi hamu shi samu shine ya haifi shine uban larabawa uban turawa uban yahudu duwannan zuriyarsa ne shi kuma hamu shi ne uban duwani bakin fata shi kuma ya fi su shi ne uban dukkan tun daga india philippines china da sauran irin wa'annan gajajjerun halittar dangin ya fi su ne wa'annan su ne suka yada duniya bayan annabin mu tilka wannan labari da kaji ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anba'il gaibi kaɗan ne daga cikin labaran gaibi muka ɗauko muka gaya muku wannan wannan yake nuna kenan cewa gaibi kashi-kashi ne Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ma kunta ta'alamuha ai kai baka san wannan ba anta kai wala qaumuka wala mutanenka min qabli hada kafin mu baka wannan labari ka san shi baka sani ba kai an ce kusan yahudu ma yahudu ma ba su da wannan labarin hala a cikin littafin labari ne wanda qur'ani ne ya yake bantu da shi sai dai kawai suna da labari sama sama an yi annabi nuhu an yi jirgin ruwa amma ditar irin wannan ba su da shi ko mu ce in ma akwai yana daga cikin abubuwan da suka batar suka rasa inda suka saka shi sai Allah ya ce ma kunta ta'alama baka san wannan labari ba anta kai wala qaumuka wala mutanenka min qabli haza kafin mu baku wannan labari fasbir kai hakuri innal aqibata qarshe mai kyau lil muttaqina na masu tsoron Allah ne to wannan wani irin wani irin gaibi ne wani irin gaibi ne wannan ana ce masa gaibun maza ai an yi ba a yi zamanin annabi nuhu ba a yi duk an yi wa'annan to ya Allah ya ce labarin gaibi ne bayan kuma an yi a ce idan abu an yi shi ba ka nan ba ka sai shi ba sannan aka zo aka ba ka labari shi ma wannan abun gaibi ne a wurinka amma abun Allah gaibi ne ba gaibi ba ne don haka wannan yana cikin abubuwan da a ce Allah ya sanar da manzon Allah mene gaibi kuma ya ga masa min an ba'il gaibi ne to wasu wasu ba su gane in malamai suna magana sai Allah kwata kwata bai san komai a gaibi ba wannan jakanci ne da jahilci wannan gashi Allah yana gaya wa annabi da kansa cewa eh wannan labarin gaibi ne kuma muka gaya masa wannan ana ce masa gaibun maza gaibi da ya riga yayi an yi shi an wuce ba a yi a zamanin ka ba a zo a gaya masa ba kuma wanda ya sani sai kai sai annabin ne yake gaya mana kaga wannan ilimi nasa ne mun ya gaya mana ya gaya mana abin da mu ma ba mu sani gaibi ne ba mu sani ba don haka shi ya sanar da mu wani abu daga a cikin gaibin da Allah ya sanar da shi don haka gaibi hawa hawa ne jama'a mutane suke ta shirme yanzu annabi isa yana daga cikin abin da ya gaya wa mutanensa Allah ya sanar da shi gaibi yanzu sai Allah ya sanar da annabi isa gaibi ya kasa sanar da manzon Allah annabi isa yana gaya mana wani irin gaibi shi kuma da Allah ya sanar da shi shine wa unabbiukum bima takuluna wa ma tadhakkuruna fi buyutikum kuma ya zama mu'jiza in ka zo in ce maka aba ai jiya dai na san da abin da kai kai kai bude baki ka sha mangoro ka sha lemu yawa kuma mangoron ma rabi ka sha rabi kana yana nan ka ajiye a fridge shine abin da annabi zai ce zan gaya muku abin da kuka ci ba tare da ina ɗakin ka ba ba tare da ina tare da ka kaci abu kuma na zance ma kaci kaza kaci kaza kuma ka bar saura ka ajiye a ɗakin ka guda kaza shine ma ta dake rona fi biyutu to kaga a ce kowan mu da akwai wani abin da sirrin sanin sane wani dan uwansa sai sani ba kai a wurin ka gaibi ne ni kuma a wurina tunda ni nayi ba gaibi bane to sai gaibun lam yati ba'adu gaibin da bai zo ba kuma gaibi ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce mana alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi to imanin mu duka shi yasa duk inda kaga imani to gaibi ne abinda kai imani da shi yakan zo ya zama gaibi to kaga ai to amma wasu ce ai an riga an bada labari tunda Allah ya bada labari bai zama gaibi ba duk wannan jakanci ne da jahilci ai an idan an baka labarin abu ai bai zama gaibi ba wai dan sun faɗi a wajen cewa annabi bai san gaibi ba da aka yi challenge din su sai suka ga cewa fa to eh lalle kuwa an sanar da annabi gaibi to ai wai tunda an sanar da annabi ba bai zama gaibi ba to kuma kana soke abin da Allah ke nan ya faɗa cewa gaibin ne to cewa da aka yi allazi da yu'minuna bil gaibi me gaibin mun yi imani da aljanna mun je mun yi imani da wuta mun ganta mun yi imani da tashin kiyama mun gansu duk waɗannan abubuwa har ma duk abin da zai faru a filin kiyama in Jesus Allah ya gaya mana aljannan ma har da su matasan kai na marika masufa zarabiyo masufa da cokala da menene duk da duk an gaya mana to in dai an gaya mana bai zama gaiba kenan yanzu ba imani da gaibi mu kai ba an gaya mana amma still tun da tayam din bai zo mun je mun gani ba har yanzu yana nan a gaibi kuma kuma labari ne na gaibi to babban gaibi Allah subhanahu wataala shi ne babban gaibi to don haka gaibi hawa hawa ne gaibi in akwai abin da annabi bai sanar da shi ba ba musu ba musu wannan tsakanin Allah da manzon Allah ne an gane don haka idan annabi ya ce akwai abin da bai sani ba na gaibi shine abin da Allah bai sanar da shi ba kenan amma mu mun san Allah ya sanar da manzon Allah gaibobin da mu mu bai sanar da mu ba ya kuma faɗa mana wasu labarun kuma na wanda abu ne na gaibi kuma ya gaya mana mu manzon Allah ya sanar da mu kamar cewa kafin tashin kiyama mata tsirara gashi su tsirara ga su kamar sun sa sutura ba su sa sutura ba ya babu alamatu sa'a dai wasu abubuwa na alamomin tashin alkiyama da yawa har yanzu wasu ba a yi ba ma amma kuma annabi bai gaya mana ba to ba gaibi bane kenan tunda ya riga ya gaya mana na'am sai Allah subhanahu wata'ala ya ce baka san wannan ba ko kai ko mutanenka kafin mu baku wannan labari na'am fasbir kai hakuri ya rasulullah da dukkan musu da suka da kafirai suke maka innal aqibata karshe mai kyau lil muttaqina na masu tsoron Allah ne wa ila adin akahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى آدٍ sai kuma zuwa ga adawa mun tura musu akahum dan uwansu hudan annabi hudu an ce adu kashi biyu ne akwai adal ula to su ne wa'annan ake magana a kansu adu da aka yi can na asalin farko wa'annan duk ana maganan kafin zamanin annabi ibrahim kenan na'am qala annabi hudu yace ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani ubangiji sai shi in antum ku ba ku kasance ba a cikin bautan wani Allah illa muftaruna sai masu kirkiran ƙarya kuna ƙarya wa Allah Allah bai ce abota wa innan abubuwa ba na'am يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني afala ta'qilun ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajran ni bana roƙon lada akan wannan aiki duk annabin Allah zai nuna aikin da yake yi ba aiki ne na abiya shi ba aiki ne da yake yi domin Allah domin mafi yawanci idan aka ce mutum za a biya shi to mai biyansa yana da influence a kansa shi yasa ba a son malamai su zamanto sai gwamnatoci suna ba su abin duniya zai hana su faɗin gaskiya yau in ba a baka ba sai ka ga to akwai sai a ga sai a samu matsala tsakaninka da mai baka in kuma an baka sai a rufe bakinka shi yasa a cikin wani hadisi ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi mukhalada da malamai matukan malaman ba su zama malaman da suka zama 'yan gwamnati ba a lokacin ana maganin masu mulki sai matukan ba su zama abokan sarakuna ba amma waɗanda kuka ga sun zama abokan sarakuna ku guje su saboda mafi isu ne ake ce malam fada ko mafi yawanci su ba su iya gaya wa sarki gaskiya in ka ji sarki yana kayya kayya da malami to malamin ya gaya masa gaskiya ne shine za a rinka kayya kayya amma da a ce malamin a ce ranka ya daɗe ai haka ne ai daidai kenan ranka ya daɗe to ba za ka ji ba za ka ji tsakanin su ba yawwa to in malami sai zai aikin sai fito tsakanin sa da Allah ya gaya wa sarki gaskiya kuma wasu abubuwa da ake faɗa cewa wai ka je to haka ne yana daga cikin iru ila sabila rabbika bil hikmati sai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima to amma malamai su sani kira zuwa ga ubangiji da hikima ya kasu kashi biyu annabawa ne muka lura ai sun yi to wasu malamai naji suna magana amma gaskiya akwai gyara cikin maganganunsu annabawa nan na baya ai sun yi mu duba annabi nuhu ko me ce summa inni da autuhum jihara thumma inni a'lantu lahu wa asarrantu lahum israra to kaga ashe dukkan wayannan matakai na wa'azi wajibi ne malami ya bi kar ka zo kana ta a to ai malami bai hikima ba ya zo cikin jama'a ko ya zo wajen wa'azi wajen maulidi ko ya zo kan mimbari ko ya zo wajen tafsiri yayi magana ka ce wai ai bai hikima ba a'a ai mafi yawanci yanzu in ka ji har an zo wajen tafsiri ko wajen maulidi an yi magana ai in shi malamin shi kansa bai yi ba wasu irinsa sun yi kuma ya ji labari kuma an sani an yi an yi asarartu lahumu israra din ba su karba ba to shi kenan ai shiru a dole a gaya mutane su san halin da ake ciki don kai ka fita a wurin Allah subhanahu wata'ala don haka kada a karyi kange wa'azi akan ta ai shi mai mulki kawai in dai kana son ya wa'azu kawai ka je har ka nemi ka sadu da shi to nawa ne zaka nemi ka sadu da shi baka sadu da shi ba kuma da yawa in ka nemi saduwan ma karshen ta raini ne zai shigo da cewa ai an samu makwaɗaici kana zuwa kuma maganar kyauta ne zai taso ba maganar gyaran hali ba mafi yawanci haka ake samu to saboda haka dai kawai wa'azi dole ne a yi shi a ɓoyen za a yi yana da kyau kar ka zo baka gaya wa ba a gaya wa mutum ba ba a samu wanda ya wakilce ka ya gaya masa ba ka ce za ka yi maganganu a kai amma in har an gaya masa ko an samu ka gaya masa ko an samu wakilai wanda suka ko suka fika ko suke kamanka sun je sun wakilce ka sun gaya masa ya ki ji to sai ka gaya wa jama'a saboda kar a yi hali irin nasa kuma mun fahimci wa'azi ba ana yi ne dan a soki mutum ba sai dai dan shi ya gyara ko mutane kar su yi koyi da shi shi amma mafi yawanci mutane suna son wanda zai rinka zuwa ne musamman masu mulki suna son wanda zai rinka zuwa ne ana musu farinci kuma ni ina nasiha wa masu mulki masu mulki irin na da suna da bambanci da ku ne yanzu dan yanzu idan muna maganganu mafi yawanci ba da sarakuna muke yi ba wanda sarakuna muke sarakuna ba su da wani fawa yanzu a hannun ba su iya sawa ba ba su iya hanawa ba sai dai lalama da lallashi kawai irin abin da muke yi shine su ma yanzu sarakuna suke yi su yi nasiha su yi jan hankali su yi lallashi idan an ki sai su zuba ido suna ta kai ko ba haka bane asalin masu mulki yanzu waɗanda muke ba su ƙuri'a ne su je su hau mulki a madadinmu kuma yanzu ba mulki ne irin na soja balle mu ce a to shi kenan shi kan dama da ƙarfi da yaji ya mana ko to mutanen nan ku ne kuka zo ka ce ku zo ku yi kaza ku zaɓe mu za mu kyautata za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza lalle da laifin da yawa daga cikin mu masu wa'azi wanda za ka samu mutum ko ma wanda ake ce malami za ka samu mutum zai je wajen mai mulki ba abin da ya dame shi illa interest ɗinsa to shi yasa suka raina ma malaman zai je ga gwamna ba laifi bane ka je ka ga gwamna zai je ga shugaban ƙasa ba laifi ne bane ka je ka ga shugaban ƙasa zai je ga sanata ba laifi bane ka je ga sanata amma me ka gaya masa shine a ka je ka masa nasiha abu kaza kaza kaza nan fa a kula ba daidai bane abu kaza kaza nan fa daidai ne in ma yayi mai kyau ma ka je kai ka karfafa masa gwiwa to wannan Allah bai hana ba daidai ne idan da wata bukata to ya zamanto bukatan al'umma bukatan da bata ta ba ta tsaya akan ka kai kadan ka ba a'a aban mota a'a kujeran umra a'a kujeran haji a'a kaza kaza wannan gaini zai jawo maka a'a ranka da dai abin da ya shafi kiwon lafiya fa akwai matsaloli wuri kaza kaza kaza kaza a kyautata wa jama'a ba laifi bane ranka yi daɗe abin da ya shafi wuri kaza kaza kaza kaza da ya shafi jin daɗin al'umma a talauci ya yi wa jama'a yawa a sassauta musu saboda kar su zama sun fanɗare sun shiga munanan halaye a sama musu aikin yi a yi haɗa ƙirƙiro ma'aikatun da za a samu wasu ayyuka ko da kamfanoni ne don matasa su samu aiki ana samun riba kuma ana biyan su da shi duk irin waɗannan a ranka ya daɗe a tattaimaka wa masu ƙananan ƙarfi a'a musakai a'a don kai daɗe abin da ya shafi makarantu na addini a taimaka a gyaggyara musu a giggina wannan daidai ne a'a a taimaka a bada scholarship ga yara a rage nauyi don saboda iyaye ba su da kuɗin dasa duk wannan daidai ne irin waɗannan abubuwa a'a ko da anguwanmu anguwanmu babu hanya ko muna fama da rashin ruwa ko muna fama da barayi ko irin waɗannan duk yana su ne zai sa shugaba ya talaka ya je wajen shugaba to a yanzu mafi yawancin mayan da muke samun labari shine idan ka ɗauki wannan kaje kawai sai a ce eh, neman iya yi ne kawai wannan mu za a gaya mana matsalolin cikin al'umma kai dai me ya kawo ka yawa abin da wancan din ake so dai ka faɗa in ka faɗa kuma ce to in mun ga da- za mu yi za mu duba za mu duba shikenan irin wannan yasa duk irin wani wai aje cin a- shan ruwa da su menene duk na kyamace su za a je ba za ka ba za a in an san kai mai faɗa kai wanda za a wurin za ka faɗi gaskiya ne ba za a baka lokaci ba kana gani za ga ana nuna ana canki canki sai a wace sai a ce wannan na bayan kamala a kana makalla malam wacce a ni ni ne a'a na bayan kan nan malam har a gama abin a ce a ka daga ta hannu a ce ah to malam ba lokaci gashi ka zo kai ka daga rama lokaci ya kare kenan sai a tashi saboda kai yau an san irin abin da za a ji a bakin ka ba shi ake so ba akwai wanda ya kira irin wannan shan ruwan aka je ya ce kowa ya kawo damuwoyin al'umma ya bayani wani ya zo ya faɗi kaza kaza kaza ya faɗi shawarwari ba malami bane ba ya faɗi cewa a wani gwamnati can a baya ya ce kaza kaza kaza gwamna ya haushe da faɗa mu za ka ci ma mutunci ka nuna ba mu yi mutane abin kirki ba ka za ka za ka za ka so mafi yawanci abin da yake kewaye da dukkan irin wannan hulɗa kenan yanzu shi yasa mafi yawanci malamai gaskiya wanda za su ɗan ja jikinsu ya fi musu alheri akan wanda za su rika kai kansu kullum ana ganin ka a gidan gwamna ko gidan ciyaman ko gidan ɗan majalisa kuma banda kai ta fama a ita kuna gwagwarmaya da 'yan tsara yawwa in gaskiya ne in gaskiya ne na sha faɗa wayannan masu mulki sun san gidan kowa a cikinmu lokacin da suke son mulki bi aikawa suke da wakilansu ko ba su zo da kansu ba na musamman a je a ce a nemi alfarma a nemi addu'a a nemi yaya za a yi bayan ka hau kuma sai dai a rinka binka ana fadanci ana ta- a ce ka je ka dawo ka je ka dawo ai an sani in ana son abu na adalci ba wanda za su basu da wayarsa za a kira malam da Allah ya mai sha mai wani shawara za ku ba mu akan kaza kaza ba ya kace ba so da aka mafi yawanci kawai abubuwa ne wanda ana yin su ba na gaskiya ba amma ni kiran da nake musu mafi yawancin su shine su sani ko ba a ce musu su ji tsoron Allah ba to duniyar ma da suke son su ji daɗin ta to su mata shiri mai kyau ko ba ka tsoron Allah duniyar da kake jin daɗinta ka mata shiri mai kyau wallahi azulmu akhiruhu wasimun shi zalunci karshen sa baya da kyau waninka ya ishe ka aya mun shiga jirgi da wani gwamna bayan an zo fita ya daga hannu ko an bai daga masa hannu sai da na ji kaman in nutse yana daga hannu yana mutane haka to ba wanda ya daga musu hannu da yana kan kujera da har mai mai shi za a yi ake kewaye shi amma tun da ya riga ya sauka babu kawai kowa yana ganin shi ya biya jirgin sa ya shigo jirgi shi na ruwansa da wani gwamna ya shigo yana first class a jirgin sama kawai sauka sauka musu wanda ya don haka har yanzu mai alamai abin kirki yana nan da alamai kirki na sauka da wani jirgi a wani sarki wani gwamna mai ci yanzu ne amma a- a a- a wani airport ribibi aka yi ana masa gaisuwa ko ba dan yana ba mutane komai ba saboda kawai mutane sun ya taɓa zuciyar mutane abin da yake yi kai ba zan koyi ba ma gwamnan barna ne abin da yake yi ya taɓa zuciyar mutane ban ma ni doshi gurin ba ma shi ya zazzago ya bi cikin mutane yana gaggaisawa da mutane mutane kuma suna rubibi suna gaggaishe suna ce Allah ya taimake ka Allah ya ƙara ma ƙarfin gwiwa muna jin daɗin abin da kake yi kai yi wannan man me zai hana kai ka irin wannan ya kamata mutane su rage yin irin wannan kuma ya ci riba duniya da lahira samun mutane su rinka ƙoƙari suna yin gaskiya sai su zama suna cikin zuciyar talakawansu wallahi ba sai ka yi kamfen ba idan ka tsaya ka yi wa mutane aiki tsakani da Allah ka tausaya musu ba za ka iya gamsar da kowa ba amma mutane suna da hankali sun sani idan ka yi gwargwadon hali mutane ba za su ba za- ba- ba sai ka yi kamfen ba aikinka kawai zai iya zama kamfen amma kar ka dori kar kuma aikin kai zama ya doshi kawai tsantsan ayyuka manya-manyan ayyuka su kuma talakawa suna shan wuya shi ma ka yi kuskure don haka masu mulki su rinka hurawa suna busawa in kai manya-manyan ayyuka alhamdulillah mutane suna jin daɗin manya-manyan ayyuka wani lokaci kuma ka samu lokaci dan abin da mutane suke so su dan samu walwala ka yi musu wallahi in ka zo kamfen ba sai in an zo zaɓe ba sai ka yi kamfen ba ina ba su satin amsa in dai kana son ka samu nasara a siyasar ka ta farko har zuwa ta ƙarshe ka yi wa mutane a jubilatul anfusu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha an dora rawuka ne bisa son wanda ya kyautata musu da kin wanda ya munana musu idan ka kyauta mutane za ka ci zaɓe mutane za su soka kuma za su kare ka ko da mutanen banza a cikin sun nemi sukan kan mutanen kirki sai sun fi su yawa sai kuma sun rinjaye su saboda haka masu mulki su yi kokari su yi mutane babu abin da muke nema a wajen mai mulki illa ya samar mana da abubuwan da da kuɗinmu ne zai mana ka kiwon lafiyar mutane ilimin mutane jin daɗin rayuwar mutane tsaron lafiyar mutane kuma kowaye aka kashe karka yi wani uzuri da insecurity ko kai wane ne in kana mulki kowa aka kashe wallahi a lahira sai ka amsa don karin ha'ince ka wallahi a lahira sai Allah ya ce don me yasa aka kashe wani Allah ba wai ya hana ba wai Allah zai azabtar da kai dan wani ya mutu an kashe shi bane a'a kai ne zaka amsa kuma ya sani ba zaka masa ƙarya ba nayi iya kokari na ya ubangiji nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza na tsaro sai abin ya fi karfi na ya kubuce har aka kashe wani sai ka samu uzuri a gungun amma ban yi ba nayi sakaci mu ka yaudare mu ka ce kai baka yi ba wannan ba uzuri bane a wurin Allah ka gaya Allah Allah zai ce ba uzuri ba amma wai amsa tambayan nan dole ne amma ba wai muna cewa duk wanda aka ce dole sai ka shiga wata saboda shi bane akwai irin abin da za ka yi kuma ka amsa tambaya na yi iya kokari na ubangiji wajen kare lafiyar mutane ba irin ban huta ba ban zauna ba ai muna ganin wanda suka yi kamar su misali da muka yi da gwamnan Borno ai mun san da gaske yake yi tunda shi wajajen hadarin mutuwa ya shiga da shi za a shiga kuma ko ba haka ba kuma wannan kar mutum ce wai kamar fadanci ni ban san shi ba ma ban san inda yake zaune ba amma dai Allah ya sani irin waɗannan mutane kowa ya san suna iya kokarin su to haka ake son kowa yayi amma ka zauna kana kwance a fadar ka ka ce kai ka bada umarni ma jami'an tsaro kai kaza kaza wallahi ba zai fitta kai abun Allah wanda ya gaya maka ma ya yaudare ka na'am in antum illa muftaruna ko ba wani abu kuke ba sai kirkiran ƙarya kuke kuna dangantawa Allah nan
ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون يا قوم يا قوم متانينا لا أسألكم عليه أجرا بانا روقونكم بياني لا دا أكن wannan wa'azi in ajiriya ladana ba wurin kowa take ba illa alal ladhi fadarani sai ga wanda ya ki ya kera ni shi da ya sa ni aikin shi zai biya ni ba ku bane ba gwamnati ne za ta biya ni ba Allah subhanahu wataala shi zai biya ni saboda haka nasihan da nake muku bukata na kawai ku amsa nasiha in kun amsa shikenan har irin wannan ladaiku da ake yi wallahi idan masu mulki sun tsayar da aikin su tsakaninsu da Allah ba su bukatar su yi wa malami kyautan mota ko kyautan gida ko kyautan kaza kaza idan an tafiyar da gwamnati yanda ya dace malami zai mallaki mota ba sai ka bashi kyauta in an jiyar da al'umma daɗi tafiyar da abu yanda ya dace kowa an ba shi dama ya yi sana'arsa yanda ya dace an ba wa kowa haƙƙinsa to malami ka bashi mota ma ba kyauta ka bashi ka aika wa ciyamomi ka aika ma'aikata ka ba su loan na motoci kowa dan ka ba malami mota kyauta ai kaman aikin gwamnati ne shi ma ka kamar yadda ka ba wa kowa shi ma ka ba shi ne amma kowa yana fama yana yana fama da kansa bai san yadda zai iya samu ba sai ka dauka ka ba wa malami shi kadan shi kadai zai ji dadi a hawo mota mai tsada sauran mutane suna ta wahala ai wannan baka yi komai ba amma in aka tsaya aka yi aiki kowa ya ji dadi malami dan ka ba shi mota ba ji hanci ba ne zai zama ai kowa ma ai an bashi ko kuma kuma kowa da kilas dinsa eh kilas 1 an bashi kilas 2 an bashi kilas 3 an bashi kilas 4 an bashi to ai wannan duk ko kamar an yi abu ne daidai kowa da kowa amma aka zo sai aka keɓe wani shi kaɗansa sai aka bashi kuma mutane suna shan wahala kuma wasu na nan da yawa ba a ba su ba ai ko malaman baya da suke kin kyauta idan an kawo musu kyauta akan ce su an ba wa wane da wane da wane da wane da su wane duk an ba su sai ba a ba su ba to sauran mutane an ba su haƙoƙinsu ba a ba su da ce to ni ba zan karɓa ba annabawa ce sa ma ba a jingina su da karban kyautan wani ba suna karban kyauta amma na almajiransu ita ce kyauta ta mutunci idan almajiri ya isa ya san malaminsa ya kyautata masa ya ilmantar da shi ya masa ne ba sai ya roƙe shi ba haka kawai zai ga ya kawo masa wani guduma ya bashi a gida amma ba wai wanda shi ya san ba abin da ka masa sai dai yana ganin ya masa ba ba wannan ba to shi yasa aka kanya annaba daga inda aka ce suna karban wannan to za a za a hana su faɗin gaskiya kuma mai bakan ma yana kafa ma tarko ne na ranar da zai wulakanta in ka zo ta ba mu muke ba kaza ba ka duba fir'auna ce alam na rabbika fina walidan a yau kuma ka zama annabi a nan gidan mu ka tashi wanda bisan fina min umrika sinina kai ma ai mai laifin ne fa'alta fa'alata kallati fa'alta mu ne zaka ce mana masu laifi mujrimai kai ba kisan kai kai ka gudu ba sai fa'altu wa idan wa ana min ad-dallina halin ku ne ya shafe ni na zauna cikin mutanen banza dole in yi halin mutanen ba amma sai ai yayi masa ta wata hanya ne tunda shi bai gane ba yika ai yayi maganin azzalimi ne to amma tunda ya ce kai ma dan ta'adda ne kisan kai ma kai ka gude sai lokacin ina cikin mutanen banza ba muna hali irin na mutanen banza نعم
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ya kawai ya ku mutane na istaghfiru rabbakum to ku nemi gafaran ubangijinku daga laifuffukan ku in an gaya maka laifinka ba jabbaranci zaka yi da dagawa sai ka fahimci cewa kai laifi sai ka koma ga Allah iya abin da ake bukata kenan gyara abin da Hausawa suke cewa mene gyara kayanka to ma me wa'azi iya fa abin da yake yi kenan ba ka karansa ba ka ragansa ba abin da za ka kare shi mafi yawancin mai wa'azi za ka samu ya riga ya wuce ka kare shi ko ka rage shi lokacin da yake wa'azi to gyara kayanka ne ba sauke mu rawa ba to wai kuma sai ya zama dalilin bacin rai a wurinka to su annabawa abin da suke kenan kai da kake mulkin nan shi mai wa'azin nan ai so yake wai ka ji dadin ma mulkin naka domin inda ka gyara kai abin da ya dace ai kai ne za ka mori mulkin ba shi zai mora ba haka nan kai dan kasuwa da yake maka wa'azin nan wai ka ji dadin arzikin naka ka ci shi ta hanyar da ta dace ba wata ake ka zama matsayaci ka zama talauci ba abin da yake nema a wurinka ba kenan haka kai mai hali na banza wasu ake ka ji daɗin rayuwanka ka gyara ka rinka yi ta hanyar da ta dace to shine yake ku nemi gafaran ubangijinku daga abin da ku aikata na kafirci da saɓe saɓen Allah sun matubu ilaihi sannan ku koma zuwa ga Allah bayan kun shafe laifin baya sai kuma ku zama mutanen Allah sai ku ci gaba da bin Allah ku samu yardan Allah in kun yi haka yursilus sama'a alaikum midiraran sai ya sako muku sama tana bubbugar tana zubar da ruwa wannan wai yana gaya mu abin da ake gaya mana anan kamar yadda Allah ya faɗa ne law anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatana alaihim barakatun min as-samai wal ard da ida wai abin da ake gaya da mun ji tsoron Allah mun nemi gafarar Allah ba da ai fa nomu is addu'an roƙon ruwa ba ba dalilin addu'an roƙon ruwa dalilin addu'an roƙon ruwa shine mun ki tsayawa akan hanya har aka hana mu ruwa to inda an yi istighfari kamar yadda ce an koma ga Allah ba kuma istighfarin kamar yadda shawai faɗa a can kana ce Allah Allah ba ba Allah ne a zuciyarsa ba yawwa istighfari da niyan da gaske kace ka tuba ka yafe kana son a yafe ma laifi ba astaghfirullah astaghfirullah gobe ma in na samu zan aikata ba wannan aikin banza kake yi wannan shine ake ta tuban mu zuru to in kun yi haka ku koma ga Allah sai Allah ya sako muku sama ta ta dubbugo muku da ruwa wa yazirkum quwwatan ya ma ƙara muku ƙarfi ila quwwatikum akan ƙarfin da kuke da shi ƙarfin jiki ƙarfin dukiya ƙarfin ƴaƴa ƙarfin komai da komai wala tatawallau kada ku bada ba mujrimina kuna masu aikata aikata mutgar laifuka lamma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ubalik wal qatim lima sabaq nasr allah bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi akram min idar al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin